Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani ɗauke da labarin da ke bibiyar al'amarin da duk wanda shi ma yake bibiyar kafafen yada labarai a nan jihar Kano ya kwana da masaniyar yanda a cikin 'yan kwanakin nan musamman ma daga makon jiya zuwa farkon wannan mako da muke ciki gwamnatin jihar kano ta tashi tsaye haikan wajen kama masu tallace-tallacen magungunan gargajiya a kan titina da lasibika waɗanda ake zargin kuma suna kalaman batsa ne a cikin wannan tallika nasu inda koda a ƙarshen makon nan gwamnati ta kama akalla mutane ashirin da wani abu inda ta kama goma sha a karo na farko ta kuma sake kama wasu guda goma sha duka dai da zargin suna irin waɗancan kalamai na batsa a lasifika a kan titina da sunan tallace-tallacen magungunan gargajiya wasunsu ta kama su a masallatai na juma'a ne wasu kuma ta kama su a manyan titina hakan ya sa yanzu haka za mu taɓin alli da masani akan wannan harka ta maganin gargajiya domin jin yadda abubuwan suke amma za mu fara jin suna da matsayi a matakin farko jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna da katawamman islamic center na shugaban cibiyar tawon sautar da ƙasa wanda ba option ta yake ɗore ganin kano structure jafar road ku ne masu maganin gargajiya ga irin abubuwan da yake faruwa kuma dama gwamnati ta jima tana gargaɗi akan irin waɗannan abubuwa ciki har da hukumomi irin su hizba shin ku ta ci barkace kuke zaune ne ba ku da tsari ba shugabanci ba ƙungiyoyi ba ku da rijista a gwamnati babu abubuwa duk shi yasa ake samun waɗannan abubuwan kowa kawai ya ɗauko lasibika ya sa a mota ko ya riƙe ya shiga gari ya abin da ya ga dama ko ya abin yake to alhamdulillah magana ta gaskiya harkar magani tana da tsari sai dai kawai ka san duk inda aka ce al'umma sun yawa a ciki dole a samu wanda bar gurbi ko ci irin harka kuma da kasar a duniya ko bar gurbi a cikin ta ko nan a cikin ta mu kawai da alhamdulillah Allah ya mu da muka zama manya a wannan harka kuma muna da bakin cikin abubuwan da suke faruwa akan harkar magani a wannan zamani ko in ci a nan jihar Kano yadda za ga cewa musamman masu yawon nan gaskiya su ne suka fi bayan lalata harkar magani da suke yi kuma suna da matsala ta rashin sanin maganin da kuma kalamai da suke yi waɗanda suka saba addinin musulunci da shari'a da kuma dokokin harka ta al'ada ta malam bahaushe.
to ba kungiya ne za ta ja musu kunne ta saita musu linzamin su kasan kungiyoyin ne akwai kungiya matsalar kungiyar kowace kungiyoyin sun rubuta kaso kaso misali haka kamar kan magani da muke munan da muke da bangaren kamar asibitoci muke da babban wuri a gwada mutum auna ga kungiyar mu daban akwai masu tallace-tallace irin da speaker kenan masu mota da ake cewa yan sima har kungiyar su daban akwai masu kasawa a titi ko a wani masallacin juma'a ko wani zai ke suke yin shimfiɗa ne ake da yan shimfiɗa shugaban su daban akwai masu magunguna irin su islamu wani suke harkar zaitun da sauransu masu shugaban su daban akwai ba da yawa dai kungiyoyin suna da yawa matsalar ita ce kasan da abin da aka ce a Najeriya yake to matsalar abin da yake babba a Najeriya na kowa sai harka in dai an ce maka akwai wani misali kamar karɓar kuɗi ko wani abu yana lalata harka ko ci in kungiya kuma ba ma kungiya ko ma aiki ne aka ce a cikin shirye shawa yana shiga ciki to akwai problem gaskiya to amma ita wannan harka ce ta lafiya rayukan mutane ne kuma lafiyar mutane ce a ce a yi wasu rere a rinka kan tafi da ita musamman ita gwamnati waɗannan kalamai da take ta cewar su ne babban abin da yake bata mata rai kuma tana so ta ɗora harkan magungunan ne akan layi a tsaftace musu tsari shin ya kake ganin irin waɗannan abubuwa to alhamdulillah magana ta gaskiya duk abin da ake kokari a kansa shugaban suna da kokari a kai matsalar ita ce abin da yake na tuna a baya wajen shekara uku zuwa hudu ya taɓa faruwa ana kokarin cewa a san cewa ita ta harkarar nan ita ce uwa a arewa kuma a najeriya to matsalar allah ya bata albarka ita jihar kano ta bangaren kasuwanci komai ka kasa ko kai kaga a garin an siya to sai aka duk wani galibin ga wasu mutane wani ba dan jihar bane wani ba dan kasar bane sai zo jihar kano babu ruwansa da yanayin tarbiyyarmu da muka samu a jihar Kano da addininmu da karatunmu yazo shi kawai kuɗi zo nema to ga wannan gwamnati take da alhakin akan wannan ta zaki dole ke da magani ni a shawara ta alhamdulillah da nake babba a wannan harka shawara ta babban an kawo mutum ina takardar ta shi lasisin harkar magani domin harkar lafiya harka ce babba Au, ana yi mu- kuna yin lasisi ke kwarai ma ko ya kasance cewa duk wanda aka fara kawo to ai wai da maganin gargajiya naga kawai sai ka je daji ka sassako ka ballo ka tsinko ganye kamar yadda ka faɗa yan shimfiɗa kawai sai a zo a shimfiɗa a titi a kasa ko a ɗauki lasifika kuna yin rijista da mutum a yi masa suna da takarda da satifiket da komai da horo da za a bashi da komai da ilimin abin kafin ya shiga kwarai ma ku duk irin wannan abu matsalar ka san misali kamar kamar kamar harka ce da malamai suke cewa wa'azi in za ka yi wa'azi ba ka ce dole ya kowa ya zo ba ka haka makaranta ta harka magani ba ka ce dole mutum ya je ya harka magani ba san shi ba to amma inda akwai kwakwar doka akan cewa ba wanda za a gana ya kasa magani ko ya talla magani sai ga wanda ta yadda ya yi kamar yadda yan maganin batu suke da ba mutum ya sai bude kemis ko a ko a lungu ne ko a kwarkwar daji ne dole yana ya je ya samu lasisi ko to ya kamata a ce gwamnati ta tsananta akan cewa dole in zaka huɗa harkar magani in harkar lafiya duk duniya in zaka harkar lafiya ta aika cin manyan harkoki a duniya wanda ƙasa ko gwamnati in ta yadda da shi ta kula akan abubuwan da ya sai shi gwamnati da ka to matsala ita ce wani ba dan garin bane wani ba dan jihar bane wani ba dan kasar bane to ya zo ya- misali ya zo ya tala maganin sa ita gwamnati he lokacin yaji na ka wannan kalaman duk aba kamar abokan kalaman a baya wata gwamnati ta taɓa ganin cewa akwai masu bada maganin maganin ma matsalar su ka fuskar kan maganin ba wasu To, ai har yanzu ana samun irin wayannan din kwarai ma kwamitin ya sha magani samu matsala kaga abin da ma ya fi bayan kalaman batsar dama addinin musulunci ya hana kalaman batsa kuma wannan saba ta addini ce tarbiyyar al'ummar jihar Kano to amma kun ba da haka kuma taimaka da ake ba maganin ba mutum maganin da bai cancanta da a bashi ba ko ko ga matsalar nan a bashi ba da matsalar ba magunan da wasu akwai masu cutarwa akwai masu kashe mutum ma to su ma suna da side effect kenan a turance kamar yadda na bature yake cewa side effect watakila in ka samu wanda bai kware bai maka a yau mutum allura sai ya gurgunce ko wani abubuwa irin wannan duk su ma na gargajiyar da irin wannan suna da shi sun- su ma fadari shi maganin bature wani hadarin sa ma ai baya saurin kisa kamar yadda maganin yake sa shi maganin gargajiya in ka dauko in ka ɗebo shi fa misali ko in ka samo shi ko in ka so shi akwai wani quantitative din sa ma giras din sa ya mun haɗa shi da wani domin zai rage masa fawa saboda cututtuka ai kala kala ne kuma maganin nan kala kala wata bishiya in ka ta an kashe garin ta a ko ita ko ko hudar ta kashe shi a haka zai bugar da kai ko ba ka farfara ko ko a ya fi marka wata cutar wacce ba ita ake ansa maganin cutar malam Bahaushe ya ce ga neman gida aka rasa ido to sai aka karanta cewa garin neman maganin sai ya fara wata illar ma domin rashin sanin aiki yanzu ina saƙonka ga su ko in ce me saƙonka na ƙarshe dangane da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa tsakanin masu sai da magungunan gargajiyar musamman waɗanda ake ganin suna irin waɗannan abubuwa da kuma ita gwamnati da take ta ƙoƙarin tsaftacewa to in shawara ta bangare uku ce magana ta gaskiya shawara ta ga gwamnati ita ce uwa ita ce uba akan komai ba ma kan magani komai tana da hurumi a kansa dole in ta ce gana dole a yadda ta adalci ta kokari ta fito haikan akan harkar magani domin harkar magani dama duk gwamnatin da za ta hau ko gwamnati zai hau rantsuwa ana tabbatar da cewa zai koya dukiyar al'umma da rayukansu ko to duk ba harkar magani magani ake sawa fa a garin mutane ba ake bawa kaji an ce amma ga cikin sa ya kulle wani ya samu matsalar gaban al'aurar sa wani ya samu matsalar lafiyar sa ko idan sa wani ma ƙarshe na kasa ta same ko kusurta ko shanyo kafa ko wani abu da harkar magani ana samun irin wannan so rashin aikin gwamnati ta fito haikan ta kafa makarantu kowace karamar hukuma ko zanzan ko mazaɓa a tabbatar cewa kowane magani zai fito da mai nan da ciki da wanda zai shiga da wanda yake niyyar shiga ya harka ya karatu abin ya ba kan gado matsalar Allah suwan ta'ala mafi caye idan har za ka bauta min ka fara sani na sanin ka bauta Allah haka Allah ya fara cin Qur'ani to sai da haka ina kuma ga wanda zai zo a matsayin ka na shugaba a gari ko a ƙasa ko a jiha ya zo kawai ya fara sayar da al'umma kama gani wallahi galibin su ba ka aika ji ko ɗan jarida ne kuna ji a yi inda suke faɗa ko ya faɗa adireshin ga ɗaya ya fito wani ya ce da gai wani ya ce hanyar tafi da shi da kansa ba ta hanyar tafi da shi da kansa ya ce hanyar tafi da shi ba ka gani wani kuma ya ce shi ba kone bai taɓa zuwa gari ba kuma ya za a ce in a cikin za a kama to ba kone kai na ka zo to in haka ne kenan su ma masu siyan maganin akwai buƙatar su ma a si wani abu da ya kamata kenan wani ma ko da ma wannan magana mun ta hira da a kafa yan labarai kwanaki muka yi magana cewa al'ummar jihar Kano ni dan jihar Kano ne kuma ana aka haife ni kuma ba da ya tafi jihar Kano ina ba al'ummar jihar Kano shawara ya kasance cewa duk wanda ya ba shi lafiya kai dai wannan a wasu a haske bi harkar lafiya harkar ilimi ba a neman sauki akan ta in ka neman sauki ka ta kwabewa sai da aka mutukar za ka lafiya ka tafi wurin inda- ingantacce ka sai magani yadda maganin nan misali in ka je wuri ingantacce kai da gurin ko da matsala aka samu kai ba ka iya dawowa ba ko ko misali za ka iya katin gurin ba ki dan uwanka ko mutuwa kai abu ya kashe magani ba fata ake abu ka kashe ya kashe ka za ki dauko kati a ce wurin wuri aka ka siya amma an da ka sai magani a titi ba takarda ba shaida ba su da office to in ka samu matsala wa zai zo dan uwanka abinci wannan wuri To da fatan dai su kansu masu siyan magungunan al'umma kenan jama'a gari da su kansu wato ainihin masu sai da irin waɗannan magunguna da ma ita kanta uwa uba gwamnati shakundum za a haɗu kowa ya abin da ya kamata domin ganin an gudu tare an tsira tare a ƙauracewa kalaman batsan a kuma siyar da magunguna ingantattu domin da ya kiyaye lafiya da kuma rayukan al'ummar jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya tunda da ita lafiya masu iya magana sun ce uwar jiki ce babu mai fushi da ke ibrahim abdullahi sauran ɗinki akan mita 88.5 da fm muryar zamani